بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى في جميع أوقاتكم وأطيعوه فيما أمركم ولا تشغلنكم دنياكم عن آخرتكم ولا تؤثروا أهواءكم على طاعة ربكم ولا تجعلوا أيمانكم ونعم الله عليكم ذريعة إلى معاصيكم وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ومهدوا لها قبل أن تعذبوا وتزودوا للرحيل قبل أن تزعجوا أما رأيتم المأخوذين على غرة المزعجين بعد الطمأنينة الذين أقاموا على الشبهات وجنحوا إلى الشهوات حتى أتتهم رسل ربهم فلا ما كانوا أملوا أدركوا ولا إلى ما فاتهم رجعوا بل قدموا على ما عملوا وندموا على ما تركوا ولم يغن الندم وقد جف القلم فرحم الله امرأ قدم خيرا وأنفق قصدا وقال صدقا وملك الدواء وملك الدواعي وملك الدواعي شهوته ولم تملك وعصى وعصى امرأة نفسه فلم تهلكه عباد الله إن العاقل يدرك أن ما مضى من أيامه نقص من عمره وقرب من أجله ودنا من انقطاع عمله وأنه في أي لحظة من زمنه يوشك أن يلقى ربه بما كان عليه من عمله وكم يؤتى الحذر من مأمنه وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبعث كل عبد على ما مات عليه يبعث كل عبد على ما مات عليه أي إن العبد سيبعث يوم القيامة على العمل الذي كان عليه على العمل الذي صار سجية له على العمل الذي تخلق به دائما وأبدا واستمر فيه وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من, شرا من شراك نعله والنار مثل ذلك أي إن الجنة قريبة وكذلك النار قريبة فما بينك وبينها إلا أن تموت فماذا أعددت لنفسك يا عبد الله فخذوا الأهبة لآذفة النقلة وأعدوا الزاد لقرب الرحلة ألا وإن خير الزاد ما صحبه التقوى وأعلى الناس عند الله منزلة أخوفهم منه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين bayan godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tattaunawar mu ta yau tana magana ne akan wasu al'amura da ya wajaba bawan Allah ya siffantu da su a ƙarshen rayuwarsa ya yi ƙoƙari abin da ya kubce masa na kwanakin wannan rayuwa da Allah ya ara masa abin da ya riga ya wuce na numfashi ƙididdigagge da Allah ya bashi wanda bai san adadin ba to ya riga ya wuce kuma ba zai dawo maka ba in ku kasan haka kuma kasancewa lokaci zai zo kuma lokacin nan la'alla kusa yake to akwai abubuwa da ya waje baka siffantu da su ka ɗauke su su zama siffarka su zama halinka a lokacin da za a zare numfashinka na ƙarshe numfashin da za ka yi na ƙarshe ya zama an same ka akan waɗannan al'amura da za mu ambata kamar guda hudu ko biyar duk irin halin da kake ciki a rayuwa kar ka manta wannan abubuwan da za mu ambata yau babba ne kai ko ƙarami ne kai mai hali ne kai ko marar hali namiji ne kai ko mace ce ke duk bawan Allah ya wajaba ya lura da waɗannan abubuwa ya yi ƙoƙari ya mutu a kansu kada ka bari ya kai bawan Allah ya zama cewa wannan duniyar ta shagalar da kai tunanin tara ta tunanin cin nasara a cikinta tunanin da kuma hankoro da haƙilan cewa sai ka same ta ka samu wani matsayi babba a cikinta to kada ya shagaltar da kai daga waɗannan al'amura manya-manya da za mu ambata yau sannan kuma kada ka fifita son zuciyarka a kan ɗa'ar ubangijinka kada ka sanya ni'imar da Allah ya maka da baiwar da Allah ya maka ya zama zari'a ce hanya ce da za ka yi amfani da ita domin saɓan Allah in Allah ya maka ni'ima to ka gode wa Allah akan ni'ima ni'imar hali ni'imar kuɗi ni'imar arziki ni'imar zaman lafiya ni'imar kwanciyar hankali ni'imar ilimi ni'imar ƴaƴa duk wata ni'ima da Allah ya maka to kada ka bari kai amfani da ita ta zama sababi na saban Allah ya zama shine aikin ka da'iman wa abadan kai wa kanka hisabi tun kafin ranar hisabi zauna ka rika kallon ayyukanka me na aikata yau da safe da hantsi da rana da daddare wanne ne Allah ya yarda da shi a cikin ayyukan nan wanne ne Allah bai yarda da shi ba wanne ne ya kai kan tafarki wanne ne ya goce wa na kyautata wa yau wa na munana wa yau kai wa kanka hisabi in kai haka shine kana da hankali kada ka bari ka zama cikin waɗanda suka tsaya akan shubuhohi ko kwanto akan addininsu sannan kuma suka karkata zuwa ga kan zuwa ga abin da ya shafi sha'awa biyan bukatarsu na ciki biyan bukatarsu ta farji biyan bukatarsu ta matsayin duniya su ɗauke su su karkatar da su daga kan hanya madaidaiciya to karka bari kai wannan ya kai bawan Allah ka tuna cewa lalle mai hankali duk mutumin da yake da hankali ya san cewa duk abin da ya wuce na kwanakinsa to ragi ne ya samu a cikin kwanakinsa da numfashinsa da awoyin da Allah ya lissafa masa kuma musamman ga wanda ya kai shekaru da yawa Allah ya ara masa lokaci ya daɗe ya ga jiya ya ga shekaran jiya ya ga yau yana cikinta ya san cewa da wahala irin wannan kwatankwacin wannan lissafin na shekaru su sake dawo masa yana da rai mai shekara hamsin baya sa ran zai shekara ɗari a duniya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya shekara 60 a duniya in je ka kai 60 to lokacin wa'azi kamar ya kare maka in wannan shekarun ba su isa su zama wa'azin da zaka tsaya kana lissafin ya za ku haɗu da Allah ba to ya tabbata hankalinka ragagge ne kana da naƙasa a cikinsa manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa yub'athu kullu abdin ala ma mata alaihi za a tashi mutum ne kowanne bawa ran kiyama za a tashe shi ne akan abin da ya mutu a kai la ilaha illallah ka mutu akan kana cikin sallah wasu bayan Allah za ka ji labarinsu wani ya mutu goshinsa yana ƙasa yana cikin sujada ga ubangiji wani ya mutu a hanyar aiken da babansa ya masa wani ya mutu yana ƙoƙarin ya kyautata ma wani wani ya mutu yana taimakawa marayu wani ya mutu yana kyautata wa al'umma a cikin wannan hali Allah ya karɓi ransa sai ka waiwaya gefen hagu kuma sai ka ga wani yana tsakiyar saɓan Allah ya mutu wani zina yake Allah ya ɗauke ransa wani yana caci Allah ya ɗauke ransa wani yana wargi yana wasa wani yana ashariya wani yana abubuwa ga sunan iri-iri Allah ya zare ran shi kenan ya tafi to manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce za a ta da mutum akan abin da ya mutu yana yi in ko haka ne kuma lalle hakan ne tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata to wajibinka ya kai bawan Allah ka duba a wannan hali ya wajaba ka mutu a kansa wannan hali ya kamata ya waje baka siffantu da shi a kowane lokaci na zamanin numfashinka ya zama kana kansa kafin mu ambaci waɗannan abubuwan har yanzu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa aljannatu aqrabu ila ahadikum min shirakina alaihi wan naru mithlu zalika aljanna tana dab da ta fi kusa da kai ya kai bawan Allah fiye da tsagin layin wato harshen takalminka takalmi da za ka sa a kafarka silifas ba na da hanci guda biyu ba wannan ya yi dama wannan ya yi hagu to aljanna ta fi wannan igiyar takalmin naka kusa da kai in ka duba da igiyar takalminka sai ka yi ƙoƙari ka sa yatsanka ya shiga tsakani saboda kusanci na tsakaninta da ƙafarka to Allah ya ce aljanna ta fi kusa da wannan igiyar takalmin sai kuma ya ce wannaru mislu zalika wuta ma kamar haka take ita ma kusa take ma'ana aukuwar mutuwarka ka haɗu da Allah in ka cancanci aljanna ka shiga in kuma ɗayar sai Allah ya kiyaye to a kusa yake a kowane lokaci za ka iya mutuwa shine abin da ake nufi don haka ashe kenan ka kintsa ka ga menene za ka aikata ya ku bayan Allah waɗannan al'amura guda hudu da wajibi ya zama kada kai sakaci a kansu a cikin rayuwarka kada ka bari rayuwarka ta zo ƙarshe kada ka bari lokacin zare numfashin ƙarshe ya zo maka baka siffantu da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ba na farko tsaye da farilla tsaye da farilla farilla ita ce duk abin da Allah ya wajabta maka wanda in bai cika baran kiyama to ba za ka tsira ba sai an nemi wani abin daban in ka aikata idan yana iya aikatuwa da na filfili a iya cika ku cikar da aka samu amma in ba haka duk wanda ya zo farilla ba ta cika ba a wurinsa to ya shiga uku in akwai sama da uku a lissafin bahaushe na siffanta bala'i to mutum ya shiga ciki don haka kai kokari ka zama cewa farillar ka babu na ƙasa a cikinta sallolinka kakaf ɗinka kakaf ɗinsu ba ka yi wasa da sallah ba duk abin da kake ciki an ce Allahu akbar bari wannan abin ka tafi wurin sallah ganawarka da ubangiji ita ce sama da dukkan halin da kake tsammanin za ka haɗu da shi na kyautatawa ko na wani alheri da kake so manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cikin abin da ya ruwaito daga ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayhi mimma aftaradtuhu alayhi kowa a cikin ku ya san wannan hadisi bawana bai taɓa kusanta ta da wani abu da na fi so irin ya kusance ni da farilla ba kada ka ɓata lokaci a yawan na filfili in ka san farilla ka ba ta yiwuwa ka mai da hankali kan farilla kada ka bar sallah kada ka bar kulawa da iyayenka kada ka bar abin da ya wajaba a kanka na zakka aikin haji cikin duk abin da Allah ya hore maka kar kai wasa da shi azumin watan ramadan duk abin da yake farilla ne to kar kai wasa da shi in kai haka anan kake da hankali abinda Allah ya fi son ka a kansa shine ya ganka akan wannan farilla daga nan muka ɗauki wannan magana abu na biyu ka nesanci saɓan ubangiji saɓan ubangiji sababi ne na hana zaman lafiya saɓan ubangiji sababi ne na hana ka arziki innal mar'a la yuhramu rizq bi dhanbin yusibuhu mutum yakan rasa arziki kaga talauci yayi maka yawa ya baibaye ka saboda me saban Allah ya ma yawa yanzu hankalin mutane da yawa ya fi tafiya zuwa ga biyan bukatar sha'awarsu musamman abubuwan da suka shafi al'umma na yawan zinace-zinace da ake yi sace-sace da ake yi cin amana da ake yi kowa tunaninsa kawai bukatarsa ta duniyan nan ta ci ya cin mata ko da ya cutar da wani ko ya yi wani hasarar rayuwarsa ko ya yi wani hasarar dukiyarsa ko ya zub da mutuncin wani ko ‘yar wani bai damu ba to in kana wannan hali Allah zai iya hana maka zaman lafiya ya hana maka biyan bukata ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ya Allah ba ni ba ni Allah ya hana ka ka nemi arziki Allah ya hana Allah ya ta kuntuma maka bakin ciki da talauci da damuwa a cikin rayuwa Allah ya tsare mu abuna kamar da ya zo a hadisin al-Imam al-Bukhari ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yuridillahu bihi khairan yusib minhu duk wanda Allah yake son alheri daga gare shi to yana jarrabarsa da wata musifa da za ta kankare masa zunubi tuntube idan kai akan hanya to Allah zai kankare maka zunubi amma da sharaɗin ka yi haƙuri zai kankare ma zunubi zai baka ladan haƙuri in kai haƙuri ka miƙa wa Allah lamari sai ka ga Allah ya canza maka mummunan halinka ya koma mai kyau al'amari na uku ya ku bayan Allah shine kafaratu sadaqati wal ihsan yawaita sadaka da kyautata wa mutane wani zai ce to mana ai waɗannan abubuwan da kake faɗa ai duk mun san su abinda ake so shine ka siffantu da su siffantuwa dauman wa abadan ta yadda numfashinka na ƙarshe za a zare shi a lokacin da waɗannan abubuwan baka da na ƙasa a cikin su kana farilla ka rabu da saɓan Allah kana kyautata wa mutane zama cikin halin kyautata wa mutane sababi ne babba na Allah ya sanya maka abin da zai jawo maka alheri kyautata wa ɗan adam da al'umma yana kawar da mummunar mutuwa mutuwa ta, ta irin ta faji'a da za a ce wane kaf ya mutu lokaci guda ba tsammani ta hatsari an ka tattale jikinsa irin wannan mutuwar kyautata wa mutane da taimaka musu Allah na hana ka irin wannan mutuwar Allah na baka damar ka mutu a cikin natsuwa a cikin kwanciyar hankali ka samu damar faɗin la ilaha illallah muhammadun rasulullah ka samu khatimatul khairi to idan kana kyautatawa mutane da alheri kuma zuciyarka kalau dangane da yan uwanka to Allah na baka wannan mutuwa din ta zama haka sannan Allah zai sahale maka al'amuranka duk inda wani abu ya dame ka sai kaga Allah ya yaye maka saboda me saboda kana taimaka ma wani wannan abu na uku kenan abu na hudu ya ku bayan Allah daga cikin waɗannan al'amura waɗanda idan mutum ya siffantu da su Allah maɗaukaki zai sanya masa mutuwa mai kyau sannan kuma ya tashe shi a hali mai kyau ita ce nisantar cutar da mutane. duk abin da za ka ce ka cutar da ɗan uwanka ko da hannunka ko da bakinka ko da gulma duk abin da za ka yi a ce wani ya cutu to kada ka bari a duniya ranka ya fita kana cikin wannan halin shi yasa Allah maɗauki ya sanya addu'ar wanda aka zalunta ba ta da hijabi tsakaninta da Allah saboda me saboda girman zalunci zalunci ba ƙaramin mummunan abu bane in ka zalunci wani Allah zai hana ka nutsuwa a duniya sannan kuma duk abin da wancan da ka zalunta ya roƙa a kanka sai Allah ya karɓa sai ka ji Allah ana roƙonsa ya Allah ka lalata rayuwar wani wanda ya min kaza wanda ya min kaza Allah ka sa shi cikin halin kaza da kaza sai ka ga kana shiga cikin bala'i saboda me ka zalunci wani kada ka bari hannunka ko bakinka a yi amfani da shi wajen cutar da ɗan uwanka ka siffantu da wannan hali har zuwa ƙarshen rayuwarka kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa irduhu wa maluhu kama qala sallallahu alaihi wa sallam duk wani mutum musulmi haramun ne a kansa jinin ɗan uwansa musulmi da dukiyar ɗan uwansa musulmi da mutuncin ɗan uwansa musulmi kada ka saci dukiyar wani kada ka cuce shi kada ka yi masa zamba cikin aminci ya baka amana ka cinye ya ɗora ka akan aiki a gonarsa ka riƙa satar masa ya baka wani abun hawa ka riƙa haya kana kawo masa ka mai da shi hanyar arzikinka ka arzuta kanka ka manta da shi a baka shago ka riƙe ka riƙa cinyewa duk waɗannan abubuwa suna cikin abin da ke sa rayuwar mutum ta lalace ko a baka duk wani abu da wanda yake amana ce wanda za ka zo ka tozartar da ita kada ka zama cikin muflisai ran kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana muflisai muflisi shine wanda zai zo ran kiyama sallarsa ta cika azuminsa ya cika amma zai zo ya zagi wancan ya cuci wancan ya zub da jinin wannan ya ci dukiyar wannan ya yi gibar wancan sai Allah ya ɗauki ladan ayyukan da ya na sallah da azumin nan da sauran farilloli da na filfilinsa sai a riƙa rarrabawa waɗannan da ya cuce su ina waɗanda wane ya giba da su sai a tara su wuri guda sai a ɗauko sallarsa ta farilla duk a ba da su a ba da ladan a ɗauko azuminsa na farilla da na nafila kyautata ma iyaye da ya duka a ɗauko ladan a rarraba waɗannan da ya cuce su wallahi ko wannan hadisin ya isa ka daina cutar mutane in ka tuno shi sallar da kake da sallar daren da kake da duk abin da kake yi haka za a ɗauka ana rarraba waɗanda ka cuce su ka zalunce su a wannan rayuwar ta duniya in ko ka tuno wannan ashe ya kamata alamar kana da hankali shine ka siffantu da daina cutar mutane a lokacin da wannan rayuwa ta ka za ta zo ƙarshe da haka ka riƙe tsaye da farilla barin saɓan Allah taimakawa mutane rashin cutar mutane in ka tsaya akan waɗannan a rayuwarka insha Allah ta'ala za ka ci nasara Allah muke roƙo ya sa mu ci nasara a wannan rayuwa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقونك كسامس كين صالحان باينك نقري متانن كركي الله كتمكي مو أكن tsaye da farillun da ka ɗora mana Allah karka kawo mana wani abu na wannan duniya da zai shagaltar da mu daga aikata farilla daga aikata nafilfili da Allah kuma karka ja mu ka ɗora mu akan abin da zai ja mu zuwa ga saɓanka duk abin da zai kai mu zuwa ga mu saɓa maka ya Allah ka raba mu da shi Allah ka dawo da mu kan tafarki madaidaici Allah ka taimake mu akan kyautata wa junanmu Allah ka taimake mu kuma akan nisantar dukkan abin da zai sa mu cuci wani dan uwanmu sawa'un mun san shi ko ba mu san shi ba ya Allah muna roƙonka ka taimaka wannan ƙasa ta mu ka ba ta albarka ka ƙara mata albarka ka ƙara mata zaman lafiya ya Allah tashin hankali da ke aukuwa a ɓangarori daban-daban na wannan ƙasa ta mu Allah ka kawo ƙarshensa Allah ka taimaki ma'aikatan tsaron wannan ƙasa ta mu da sojansu da 'yan sandansu da bayyanannu da ɓoyayyu Allah ka taimake su akan aikin da zai sa su ci ƙarfin masu kawo tashin hankalin nan a ƙasar nan Allah kuma ka ba su samun goyon bayan gwamnati akan dukkan abin da suke so su samu su yi aiki da shi wajen maganin wannan tashin hankali ya Allah masu yin wannan abubuwa na cutar da al'umma muna roƙonka Allah ka shiryar da su su daina su dawo su zama mutanen kirki a cikin al'umma su zauna su zama salihan bayi a cikin al'umma Allah ka mai da su mutanen kirki in ku ba masu komawa mutanen kirki ba ne Allah ka kawo hanyar da za a yi mana maganin su al'umma ta zauna lafiya a bautawa Allah a samu kwanciyar hankali a samu nutsuwar da ƙasa za ta zama cikin abin alfahari abin zaman lafiya ya Allah ka taimake mu ka tsare mu daga kowace irin fitina a wannan ƙasa ta mu Allah ka taimaki shugabanninmu ka ba su abin da yake shine daidai na wajen tunani wajen hankali wajen ɗaukar mataki duk abin da zai dubibiye musu lamari ya Allah ka warware musu Allah ka ba su damar yin abin da yake shine daidai Allah ka tsare mu ka tsare su wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad